أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الله تدغوا في الميزان
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah mun saki dawowa ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai girma kamar da ake gudanarwa a wannan zawiya ta tsamiya mai kaji na sarar godal wanda a yau gashi za mu tashi a farkon suratun rahman wanda jiya an fara to kuma sai lokaci ya yi muka tsaya shi yasa sai aka dawo farkon surar wanda suratun rahman tana fara da suratun rahman sura kenan mai suna suratun rahmani wanda kamar yadda aka yi bayani wato shine ne wannan surar tana da alaka da waccan ta baya domin ita waccan ta baya da muka kare suratul qamari zaka ga tana magana cewa fi maqadi sidqin inda malikin muqtadir to shine ma'ana mene wane ne malikin muqtadir shine arrahmanu shi Allah din mai rahma din to shine sannan wannan sura makiyatun an saukar da ita manzo Allah sallama yana makka ne aw illa yasaluhu man fis samawati wal ardi haka ce sai dai banda wannan ayar da Allah madaukin sake ke cewa yas'aluhu man fis samawati wal ardi kullu yawmin huwa fi sha'anin ita kadai ce wanda ita ba da ita ba ita aka ce wannan ne ta Madina ce ba maka aka sauka da ita din ba sannan wahiya sittun aw samanun wa sab'una ayatan aya 78 ce ko kuma 76 bisa ga dai sabani na malamai na qira'a tana farawa da bismillahir rahmanir rahim arrahmanu Allah mai rahama allama alqur'ana shine wanda yake ya sanar da alqur'ani wato shine ya sanar da man sha'a wanda ya so alqur'ana alqur'anin nan khalaqal insana kuma ubangiji madaukin sarki ya halicci mutun shine ai aljinsi wato shine mutane aka nufi baki daya allamahul bayana sannan kuma ya sanar da shi ya iya bayani shine annuduka yin huruci a ita wannan sura suratul rahman din nan ne wato ubangiji madaukin sarki ya ce Ar-Rahmanu allama al-Qur'ani wanda malamai suna magana menene dalilin saukarta kuma kamar yadda muka jiya dai ita waccan suratul qamari tana ta bayani ne akan abin da shafi azaba wanda tana bayani akan irin abubuwan da aka tanadar ma waɗanda ba musulmi ba da kuma zaka ji ubangiji madaukakin sarki yana faɗa cewa ai duk inda za an ka ambaci azabar da aka tanadar mu kafirai sai ka ji ana maganar cewa watan fa kaifa kana azabi wa nuzuri fa kaifa kana azabi wa nuzuri to shine sai ya zamo tunda tana magana ne akan azaba to ita kuma wannan sura sai an ka fitar da watan ita kuma tana bayani kusan ka kam akan rahama din sai ya zamo sunanta ma ar-rahman suratul rahman baki daya daga sunan Allah din na ar-rahmanu to wannan aka ce kuma yana daya daga cikin dalilan saukarta saboda su waɗannan kafiran idan aka ce musu sujada kamar yadda wata ayatan ta faɗa cewa wa idza qila lahum usjudu lir-rahmani qalu wa man-rahman dan an kace wai su yi ma Allah mai ar-rahman din nan sujada sai su ce wato wai mi aka ce marhamanu wai kaji saboda izgili ba ma wane ne mi aka ce marhamanu haka suke kira saboda izgili da aka wai wa marhamanu menene ake ce marhamanu din ne wanda a sai suna cewa su bo sani ba in dai ba rahmanul imama ba shi sun ka sani wai rahmanul imama musailamatul kazzabi wasu ke shi ma kanan wai shi shi dai sun ka sani ba san wani wanda aka ce rahmanu ba to wannan aka ce to shi yasa sai aka saukar da ita wannan aya din domin a tabbatar masu ga Allahn da ake nufi su bauta ma din shine ake nufi din kuma aka ce kuma an saukar da ita wani kaulin shine akan cewa saboda suna suna cewa wai inna ma yu'allimuhu basharun shi manzo Allah sallama wai wani mutum da yake koya mai alqur'ani kaji kuma manzo Allah sallama da bai taba zuwa wani gari wurin karatu ga kowa ba tun da ya tashi garin Makka ne ya tashi ka san akwai wanda zaka samu wadanda Allah ya wanto shi manzo Allah don Allah ya tabbatar da babban mu'jizar tashi din to sai bai taba zuwa garin kowa wurin karatu ba asali ma garin makaɗa mafa ma malami ko guda balle ma a ce can ta ta koyi yana koyon karatun gare shi din to amma kuma gashi in yazo ya faɗi magana da ya faɗi magana an kula duk ilimin duniya gaba ɗaya to in ba annabi bane shi ya to a an kai haka ta faru shi wanda yake ba larabe ai su ma larabawan ne in haka ne me yasa to su ma ba su yi fasaha irin wanda yayi din ba to amma dai duk da haka nan sai ba su yarda ba wanda dama shi Allah madaukin sarki ya tashi yana yin wannan din ba wai ga annaba ba da makocin da ma ilimin su na wahayi ne ba a cikin ma wadanda an manyan bayan Allah nake a wajen Allah Allah yana masa wannan yanzu Imam Maliku bin Anas radiyallahu anhu shi ma tun da ta shiga Madina bai ta zuwa makaranta garin kuma ba shi iyaka ta nan garin Madina ne amma kadiba yin shahar da an kai duniya amma bai taba zuwa ko ina wurin karatu ba gashi ko ba da za a yi a ce maka Imam Maliku mutum ya ce maka bai san shi ba ai bai yiwa an dai musulmi ne shi mutunan kuma wanda ya sa abin da aka ce ma harka ta ilimi ne na addini a ce mai maliku imam malik kuma ce bai san wane ne aka ce imam maliku ba wannan ba zai yi ba sai dai mutum ya ce eh lalle ya san suna ne amma kila bai san cikakken tarihin nashi ba amma dai dole ka san kana ji ana haɗin maliku to bai taba zuwa garin kowa wurin karatu ba kaga wannan ne ma daga ba wai manzo Allah da kanshi ba sallallahu alaihi wasallam ba a'a manyan bayi ma nashi in ya ga dama sai ya musu haka nan din kuma suna nan bizidi da Allah ya wannan din in shi ba shi ma radiyallahu anhu kaga shi ba haka akai ko bai taba zuwa wani gari wurin karatu ga kowa ba shi ma ya ka nan gidansu nan gaba ma dai karatu shikenan kawai duk karatun da suka duniya gaba ɗaya to saboda haka to da yawa Allah madauke zaki duk yana waɗannan din to shine sai suna cewa wai wani ne yake koyawa manzo Allah sallama wannan alqur'ani din inna ma yu'allimuhu basharun wai wani mutum ne yake koyar da shi ya to shine sai Allah ya saukar da wannan aya din ya tabbata wannan surar ya tabbata musu a'a ba mutum ne ka sanar da shi arrahmanu ne ka sanar da shi shine arrahmanu allama alqur'ana Allah nan mai rahama shine ya sanar da manzo Allah alqur'ani din saboda haka ba wai watan wani mutum ne yake koya mashi ba Allah nan ne mai rahama shi ya sanar da shi ya shine watan allama alqur'ana kenan sai ce khalaqal insana kuma Allah madaukin sarki shi ya halicci mutum aka ce aljinsu ma'ana ana nufin wajen jinsin na adam akan ma'ana kowa da kowa akan hi duk mutanen duniya akan hi baki ɗaya misali to Allah madaukin sarki shine wanda yake ya halicce su din baki ɗaya don haka wato shine allamar qur'an sannan kuma sai ce allamahul bayan da ya halicci mutum din kuma sai ya sanar da shi iya bayani to anan in an ka dauka cewa khalaqal insana duk mutane akan hi gaba ɗaya to kenan allamahul bayan menene bayan da aka sanar da shi ya shine iya yin magana ai dabbobi ba su magana su to amma shi mutum da Allah ya halice shi sai dai yayin shi da hankali kuma yana iya magana yayin magana a gane abin da yake nuhi kuma shi ma a mai magana a gane abin da aka nuhi din to aka ce to shine yake nufin Allah ya sanar da shi ya bayani din to kuma sanar da shi bayanin har yanzu ai yana daga ciki irin abubuwan da Allah yake sanar da wani abu watan bayan shi wani abu daga cikin bayani din tunda ai shine sai ka ga misali kila a samu manyan bayan Allah waɗanda za su iya faɗin wani abu kaza da zai faru din kuma yanda sun faɗa maka sai abin yi haka nan din ba tare da kuma ainihin irin waɗannan ne wai irin in duba dinnan ba an gane shi wannan ba shi aka magana ba wannan shi abu ne wanda yake bai halatta ba da ba kusan a zo ana wannan buge-buge na ana dibi dibi kaza za a yi kaza wannan ba a yi a shari'ance amma dai wani babban bawan Allah wanda yana kallo da haske Allah kamar yadda hadisin yake faɗa cewa ita ku firasatul mu'mini fa innahu yanzuru bi nurillahi ku kiyayi watan kallo na irin wannan manyan bayan Allah mu'minan su da hasken Allah suka gani ba sai sai wannan bugiyoyi maza su gane wani abu ba haka abin yake ba saboda haka to irin waɗannan mayin bayan Allah kaga Allah zai tsinka da su wani abu misali kamar sai Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu ka gani ai lokacin kamin ya rasu yana kusa da rasuwa ne sai ka fadin cewa mata tai ana ce mata bintu Khadija za ta haihi da mace bayan ya rasu ai kaga ba buge buge na bugun kasa da aka ce ai ba misali ba ba na kura gare kuma ta awo irin ta asibiti ba wallahi ce likita ne ya auna ya gano ba kuma an kai hakan nan kuma an kai kuma macin kuma to kaga wannan ne shine irin waɗanda bayan bayan Allah suna nan bi da yawa dai sai jina Umar kaga shi ma irin wannan ai yana hudu ba a masallaci a Madina to ya tura rundunar yaki an je wurin yaki ana cikin hudu ba sai kaga sayyidina Umar yana cewa aljabal aljabal ya sariya aljabal aljabal yana wai can komanda ne na yakin sai kace akwai wajen luti akwai don shi gashin nan Madina shi kuma shi ga hana Madina a yana hudu ba a masallacin Juma'a su ko suna sai yana gaya masu cewa su yi wajen dutse saboda yana kallo abin da yake gwanana to in sun ka wuce dutse akwai hadari to shi ne sai ka faɗa masa saboda ya san ya- ya hangi irin makishin da su kafirin sun ka shirya to sai ya ce su yi na wajen dutsen to sai ko sun kai can wajen din shi ya ji magana shi da accan shi kuma da annan ne ai yana faɗin kuma gashi kuma yana kallo abin da yake gwanana din to kaga irin waɗannan din ai duk wani bayani ne wanda Allah ya sanar da bayanin shi da manya waɗanda ya so to Allah yana waɗannan din saboda haka magana a to ana cewa ai ba wanda ya san wani abu na gaibu a'a Allah in ya gada ma sai ya sanar da kai wani abu ciki in ya gada ma ne sai ya san ba cewa an kai duk abin da Allah ya sani na gaibu kowa ya sani ba a'a shi dai Allah da ya ɗayan maɗa abin da ya maka ne duk wannan kam shikenan to amma za ka isko waɗanda Allah ya kama irin waɗannan din yawanci masu natsuwa ne Allah yake ma ai ba za- saboda haka shi yasa baka ma sanin suna gane wasu abubuwan ba su ma baka labarin ayi kaza a wannan cikin natsuwa ba abin da ya dame su saboda amma da kaga da ma mutum na irin wannan kokarin yake sai ya bada labarin ayyuka za to wannan kyale shi da dan mai da kudi ne bokanci ne yake so ya kurin amma dai waɗanda suke irin waɗannan zaka isko ba ruwan su da wannan suna ƴan maku sai abubuwan da kai da su nuna maka wannan ba su ma san komai ciki ba Eh, su ta tayar da kai al'aka haka ne wanda kake da shi kenan kurin a wuce wurin ai manzo Allah da kanshi sallallahu alaihi wasallama ai kaga abin da yake faruwa da sirri sahabbai kenan an sani komai ga tahin hannu ne yake ai amma sai abu ya faru ya zo a ta shawar tun zai haka kamata ya za a ya za a duk a kai shi kenan ya kare su din ba tare da sun gane ka gani in ba wani lokaci da an ka samu da wani lokaci da munafuka sun ka dan motsar da shi bai haka nan ba ai ya dan furta wani abu irin wannan ba ai lokacin da aka je wani wani yaki ne to sai taguwa ce tabbace an ka ce to a ta mazallabe sa an ka ce a ta neman ta an kai ta bida an kai ta bida ba a gani ba sai cikin munafika wani sun hukuma can gehe can wani wuri fa suna cewa ka gani ko shine ka fa ba mu labarin wai ya san labarin abinda a sama da kaza da kaza yana cewa Allah ya aiko shi amma ga nan sagwa shi ta bace bai san suke ba kaji subhanallahi to shine suka suna wannan manganun ana can dai ana tafi dai ba a ganta ba an ka dawo manzo Allah sai maza maza yasa an ka taru an ka kira mai gaba ɗaya kowa wani yaki ne ba a dawo gida ba lokacin yasa duk sa bai kowa ya zo a taru mu'jiza ta motsa sai ce na ji waɗansu mutane suna cewa wai na ce ni ina sanin labarin abin da a sama amma kuma wai ga taguwa ta wai ta ɓace ba sai in take ba to a ta yi tana daidai wuri kaza da wuri kaza ƙaya ce ta riƙe mata igiya shi sama ba ta dawo ba subhanallah kuma an ka ce kuma an ka skuta haka din to ka gani to saboda haka wato Allah yana yin wannan din ya sanar da bayanin amma dai zaka isko abinda ba shi yake cewa din wai Allah baya ba gani ta wani tsaba in ji ba shi kai mai irin wannan surutun ba a baka wannan din kai baka sani din amma waɗanda amma suna su ne Allah yake zaba din sai kai ta gani abuwa suna ta gurana tsakanin su da su da wasu da mina ne amma su dai suka sai da suna da tanda abin da azawa da kowa yake ne kuma ta tafi nan din saboda in sun ka bayar da wasu abuwa irin wannan din to ai abin zai zama matsala kuma don kowa ta suwa za duk inda wani abu ta so kaza kaza haka za a yi ta tafiya to su ko ba su wannan abu gaban su ba abin da bukatar su dai kowa dai da tsare dai abin da ya kamata dai na addini shi kurin shi kadai kurin shi da yake so wani abin ba su sun ka gane sai an tai lahira sannan din saboda ai ne da ma za a gane girman wani din ba nan duniya ba nan kan kana ai mai wulakanci kana gana ai warin ka ne a kai kanin ka ne a kai eh, dan wajen ku ne a dan garin ku ne kai a aboki na ne da sauransu dai misali sai kamar abu amma wannan sai an to lahira da ma aka gane ba din kucin to shi yasa shi sanar da bayanin shi Allah yana sanar da waɗanda ya zaba daga ciki to shine allama allamahu bayan ya sanar da dan adam wani abu daga cikin bayani na abin da ya ga dama din to sai ya sanar da shi din to kuma kana ganin ba ma wadancan ba ma wadanga ma masu na'urar a wani auren suna haka eh dan wani abu ne Allah yake sanar da su cikin bayanin ko ka tai asibiti misali kai adda da matakka amma ga ta da ciki ba kuma san sanar da cikin ba in sun ka ta sun ka auna sai su maka sanar da cikin ko to ai kaga allamahu bayan ko Allah ne sanar da su wannan bayanin sannan kila masu baka labarin ma namiji ne kuma ciki a ciki ba mamaki ma in lokacin haihuwa ya matso ma suna iya ce maka ma nan zuwa lokaci kaza eh, kwana kaza za a haihu ko kuma kila ka zo asibitin kila ranar haihuwa ce amma sai su ce maka amma dai ba sai an dan jima ne nan lokacin mai dan yi ba don ana yi to kaga shi yasa halitti mutum kuma allama hul bayan yake sanar da shi wani bayani daga ciki to shi yasa za ganin duk irin waɗannan abubuwan da Allah yake sanarwa baka taba ganin wani babban shehin malami ba babba amma ka je ya to yana ta irin waɗannan labaran ba misali da an to kaiwa da ai kaza an kai ai ah, na mashi bane ba shi yasa akwai shari'a ba misali a radiyallahu anhu yake cewa ce duk wannan abin da suka yi na wannan abin da suka yi ce duk mun ratsa shi mun gane shi mun san shi yace duka ci cika ne mun san shi ka zo da haka duk irin wadannan abubuwan ta ba amma ba cewa an kai ka zo shikenan kai dada ai kai wai malamin masanin bugun hisabi ne da an zo an zanna ka ba da labarin ai kaza wannan ba ga kaida ba a shari'ance ma ba a yi haka nan ba yadda da wannan din ba saboda haka Allah yana sanar da bayan shi bayani shine halakal insana allamahul bayana kuma ya sanar da shi dan adam din bayani wato kaga in ka dauka koyin magana din ma'ana cewa ya sanar da adam bayani ga dabbobi muna gani amma ba su iya magana amma shi mutum shi ko Allah ya bashi iko ne yin magana din kaga allamahul bayani kenan in ko mun ka dauka a ma'ana wasu bayanai ne waɗanda in Allah ya ga dama na boyen sai ya sanar da wasu daga cikin bayi ne din to duk zai iya shiga din dai to shine kaga in mun ka dauka matsayin dukkanin dan adam kenan baki daya to nan wasu kuma sun ga ce to duk da yake har yanzu khalaqal insana dinnan ne Allahul bayan yana dauka abin da ake nufi wai ya halicci mutum amma annabi Muhammadu aka nufi sallallahu alaihi wasallam don an ce khalaqal insana to shi kuma duk duniya gaba da shi dai ne al insanul kamil shi kuma shi dai a cikakken mutum ba wace zaka jana cewa dan adam dan tara ne bai cika goma to shi manzo Allah ba goma ba bilo ya ci shi ya cika saboda haka shi yasa akwai wani malami ma daga cikin bayan Allah masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da aka ce ma Sheikh Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Maki shi littafi ma ya rubuta gaba ɗaya mai suna Muhammadun Al-Insanul Kamil eh manzo Allah shine a cikakken mutum eh akan bayanin shi annabi manzo Allah ne kawai rubuta shi to saboda haka wato shine wanda yake aka ce shi aka nufi da wannan halakal insan din wato Allah ya halice shi to shi yake nufi din kaga allamahul bayan sai ya zamo kenan ilmoman da Allah ya sanar da shi kenan aka nufi din tunda Allah ya sanar da shi wato ilma ma kana wa ma yakunu abun da ya kasance a can baya da ma wanda za a yi nan gaba don Allah ya sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ai kaga waya zo man da labaran su annabi nuhu annabi hudu annabi wani salihu duka ga sunan mana taji ai shi ya zo mana da shi din Allah ya sanar da shi gashi ya sanar da mushiya mu ma muka ji din kaga kenan an sanar da shi wasu abin da ya wuce baya kenan sannan kuma gashi abin da za a yi nan gaba kuma da wasu abin da ya ya ba su habbai labari zai ba su labarin cewa ai lokaci kaza za a yi kaza ko yana kiyama ta za a yi kaza duk ya sha ba su wanga labarin daban-daban na abin da za a yi nan gaba kuma to kuma duka sunan suna ta faru abin da ya faɗi labari ne to kaga kenan aka ce to wannan allamahul bayana din to shine ake nufi in an fassara da cewa manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ake nufi da watan khalaqal insana ne allamahul bayana din sannan wasu kuma sun ga ce dai annabi adamu shine al-insana din nan dai da aka ce galakal insana Allah ya san ya halicci mutum to aka ce annabi adamu ake nufi to menene Allahul bayan shi kuma sai an ga ce sunayen abubuwan nan da Allah ya sanar da shi ya tunda ka san lokacin da Allah ya halicci annabi adamu to sai a dama ya ga mala'iku cewa zan yi wanda zan san yawa a bayan kasa shine matsayin halifa na a bayan kasa din har mala'iku suna cewa ya ubangiji ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka ya ubangiji to zaka yanzu halicci wani mutum ka sanya shi a bayan kasa wanda zai rika yin banna yana zubar da jini ne a bayan kasa mu ku ga mu ba mu da aiki sai maka tasbihi ko wani lokaci ma'ana kaga suna ishara kamar ito in haka ne ai su ya kamata su da ba su ba Allah ko tunda su la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaruna da su to shine sai Allah ya ce masa to ai ni na sa abin da ba ku sani ba saboda haka abin da za a yi kenan to shikenan har suka tuba ga ubangiji subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana dinnan to shine karshe dai aka halice annabi adamu bayan aka halice annabi adamu suna da sun sun gani gaban su an halice shi ka gani in magana girma ne da shi dadewa a duniya misali ko a ce da dadewa da halitta su sun da halitta su shekaru da yawa masu yawa to sannan an halice annabi adamu ne to bayan an halice shi da kasa kun san dama lokacin shedan shi ma shi ma can ake ana ibada zuwa da shi shi ma shi ma mai ibada ne ka san mala'iku su ma na ibada haka ne ka ibada shi ma to karshe bayan halicci annabi adamu to sai Allah ya sanar da annabi adamu sunayen abubuwan nan wa allama adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'ala al-mala'ikati fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula in kuntum sadiqina sai Allah ya sanar da annabi adamu sunayen duk wasu abubuwa da zamu aiki da sunan duniya gaba da kaza da kaza duk wani shebur nan wani muciya wani tukunya duk komai da komai an kasar da shi gaba ɗaya to sannan sai Allah ya kira mala'ikun gaba ɗaya ɗinsu har da shi ɗan duk lokacin yana ciki ya ce to yanzu ku mala'iku tun da kuna ganin cewa kamar ba zan halarci wani wanda ya fi ku ba to yana so ku bani labarin sunayen duk waɗanda abubuwan gaba ɗaya to nan ne suka cewa ai la ilma illa ma alamtana sura tuba ga ubangiji din to sannan sai Allah ya ce to kai annabi Adamu sanar da su faɗa musu waɗannan abubuwan aka ce halakal insana allamahul bayana waɗanda abubuwan ne da Allah ya sanar da annabi Adamu sune allamahul bayana din wato ya sanar da shi bayanin waɗannan sunayen abubuwan gaba ɗaya din to wanda karshe kaga bayan ya gama ba su labarin wannan kaza ne wannan kaza ne gaba ɗaya to sannan sai Allah ya ce usjuru li adama to yanzu gaba ɗaya a durƙusa do a gaida shi ya kaji kuma wani iko na Allah wato nan sai Allah ya gwada musu daraja kuma ta ilimi ta fi daraja ta shekaru kenan su a shekaru su yi shekaru amma yanzu an ce duk su aje nasu yanzu duk su durƙusa su gaishe shi gaba ɗaya duk sun ka durƙusa sai fa sai shi din yace a rashi ka ai shi ya hishi ai shi ya baba shi da an kai da wuta shi kuma a yanshi da ƙasa gaba ne kuma ya za a yi rukusa ga rishiya saboda haka ba zai yi ba shi kenan shi ya zama abin da ya jami'a da sai ga shi ya zama shaidan ya zama la'ananne cikin halittar Allah baki daya wanda yau in dan karamin yaro zai fara koyon karatu kaga abin da zai fara da uzu billahi minash zai fara ko sai ya fara korawa na tsohon manza din sannan to shi yasa shi girman kai ba abin da yake hawa sai tsiyata to Allah ya kare mu to aka ce wannan allama wal bayana din to shine aka ce wannan abin da yake nufi watan sunayen da aka sanar da shi annabi adamu ne to shine khalaqal insana allamahu bayana ubangiji ya halicci mutum kuma ya sanar da shi wannan bayani din sannan yace ash-shamsu rana wal qamaru da wata bi husbanin suna gudana da lissafi wato shine a da rana da wata baki ɗayan suna tafiya ne akan lissafi wato kowanne daga cikin su da ranar da watan baki ɗayan su kowanne yana gudana ne a saman lissafi shi yasa kaga cewa wato a a rana kamar yadda yake faɗa su ayon can misali kaji yana faɗa cewa yana cewa abinili can a cikin surtu yasin yana magana akan gudanar rana da wata ɗaya walƙa yana magana cewa misali wa shamsu tajri li mustaqarrin lahaq zalika taqdirul aziz alim misali da yanda yake cewa la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wala al-laylu sabiqun nahari wa kullun fi falakin yasbahuna duka ga Allah yana bayani akan su din cewa suna gudana amma duk akan lissafi suka gudana in kuma lissafin nan wato shine ko kaga yanzu misali shi ita rana tana da hanyoyi a sama hanyoyinta kuma za su kai guda 360 ita rana ɗaya ta kaɗai duk inda ka ga rana ta bi irin yau ba ta ƙara bin wannan haya kuma sai baɗin Allah kai mun da ba hanyoyin suke na haka suke duk inda ta bi ba inda ta ƙara bi sai baɗi shekara guda adadin yawan kwanuka shekaru adadin yawan hanyoyin nasa ita rana da aka baɗi to kaga suna guda ne kuma a lissafi suke za ka ga duk inda ta bi ga haya gobe ga za ta bi da haka da haka da haka kamar yadda zamu kanta can gaba zaka je yana magana cewa rabbul can inda ka magana cewa watan rabbul mashriq rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini kuma wanda shi ne ubangijin mafaɗin rana da kuma mahurayen ta din to ai kaga misali yanzu kaddara idan rana tana wanga gehe a lokacin da ta biyo ga haya ta ci tanan ƙarshe to kaga yanzu gobe in za ta saki biwa wanda ta kusa da shi ne za ta bi da haka da kadan kadan kana gana sai ga rana ta rauna haka wani lokaci ko kaji ta rauna haka ko to shi din ne ma'ana watan a suna da hanyoyin da suka gudana shi ma wata nashi hanyoyin shi ma ba guda bane shi ma duk wata shi ma adadin yawan wata kwanukan wata wata ne adadin yawan shi ma kwanukan nashi din shi ma shi duk wata yake yanke nashi ma ta yadin ita ko rana duk shekara take yanke nata nata hanyoyin ita kuma to shine kajima kuma Allah yake cewa lashamsu yan bagila ha an tudrika al-qamara wala lay sabiqun nahar kuma ita rana ba za ta riga wata ba ko kuma wata riga ma'ana ba mai shigowa ya bi hanyar wani ko wani ya riske wani misali sai a ce wanga hito lokacin da ba lokacin hitowa ta yi ba misali ba a taɓa yi ba kowanne daidai lokacin hitowa ta shi din sannan ya ka hitowa din kuma to shine walqa shamsu wal qamaru bi husbanin rana da wata suna gudana ne akan asal da lissafi shine yaji da suna gudana da lissafi sannan wan najmu yace tawarawa tan wan najmu tsire tsire wa shajaru da mayamayan itatuwa yasjudani dukkan suna yin sujada ga Allah shine na annajmu shine ce ma la saqalahu minan nabati abinda baya da itatuwan da yake miki watsaye gare shi na tsire tsire kaga misali aka ce kamar irin su abin da ya shafi irin su kankana haka su kabewa hakan nan da mi kuma na su waɗanda zai ba su ɗagawa sama misali to to duk irin su ƙwarya ƙwarya to shi kenan shi ke to duk su ɗin irin su ma'ana to aka ce suna ake ce ma'an najimu ɗin wa shajar kuma su ne itatuwan su kuma sashi sama wato shine kamar irin su dabino ne su mangoro ne duk da ita tuwa masu miƙa su kuma su daga sama to su kuma su ne ashijar to dukkan su gaba ɗaya su yasjudani suna yin sujada ga Allah shine yakhba'ani suna kaskantar da kansu bima yuradu minhuma da abinda ake nufi da su wadin saboda haka abinda da Allah yake nufi da su wa to suna abin suka shine ba su amma Allah su saboda haka dama ko can cikin halittar Allah da mutane da aljannu da makocin su ne suke so amma Allah din dama shi yasa kamar yadda zamu tashi sai zaka je na magana ayyuha saqalani saqalan to dama mutane guda biyu ne taklifin da an ka aiko manzo sallama da shiya da mutane da aljannu masu ne an ka aiko da su ne su addole su yi imani tsakanin mutane da aljannu in duk wanda bai imani ba cikin su ba to Allah zai kama shi da azaba kuma saboda haka amma sauran halitta su kuma ba manzo sallama ko da kaji an ce an aiko shi har gare su to irsalu tashrifin ne shi ba na taklifi bane ba don su ba su samu wannan darajar ce da aka samu karkashin manzo Allah sallama to shi yasa su ma aka saka su ciki amma wato su kuma mala'ikun mutane da aljannu su ne wanda suke da aiko wadanta ta taklifi to shine yace waɗannan ne dukkan sunayen sujada ga Allah madaukin sarki sannan yace was samaa rafa'aha sama kuma Allah madaukin sarki ya ɗaukaka ta ita kuma zuwa sama din ya daga ta sama wa wada al mizana kuma ubangiji ya azama auni shine asbata al adla wanda al mizan din ma'auni din ma'ana adalci yake nufi da shi wato shine ubangiji madaukin sarki kaga yana lissafa mana abubuwa yace yadda saman nan shi ya daga ta sama wanda yanzu kaga irin yanda Allah ya halicci sama da ba da irin wannan siga ce Allah ya yi ta ba ai da an samu matsaloli da yawa ciki tunda inda ta yi kasa kasa to yanzu kaga da duk irin in za a dauki wasu irin manya-manyan lodin nan da aka yi na motoci irin trailerin nan da aka yi ma lodin nan sama ko raƙumba da sauransu kaga sai a ce abin nan ne ana tokarewa to amma sai Allah ya daga sama duk yanayin kake bayar za a yi a ci ga wannan wata halitta za ta iya kaiwa ga sama ta tafi babu to shi yasa ya ce was sama'a rafa'aha shi ya daga sama shi Allah wa wada almiza da kuma ya aza adalci wato shine ya umarta da cewa wajibi ne kowa ya zama mai adalci adalcin nan kuma da yawa wani lokaci mu da an ce adalci sai mutum ya dauka ai sai masu mulki da kan hida adalci ba shi ya kan hide ba su ne da zaka cewa akan takarda na farko su zama masu adalci ne shugabanni to amma ai kai ma kana daga cikin su kai ma wanda aka so kai ma don kai ma shugaba ne don babu wanda ba shugaba ba tunda ai su da waɗannan shugabanni ne can suna mallaka al'umma misali gaba ɗaya lalle wajibi ne su yi adalci kai kuma yanzu gidanka shugaba ne kai kuma saboda haka sai ka je kana ɓacin shugabanni ba su adalci kuma kai kafin gidanka kila ba ka adalci kuma to kaga kaga kenan mutum ya take nashi lahi kenan yana kallon na wani kenan sai ya zama cikin hadisi ne da yake cewa wato yubsirul qaza fi aini akhihi wa yansal jaz'a fi ainihi wai mutum yana ganin cewa wani irin ka akwai kwatsa gari ta shi ko ga kututura ice gaba da cikin izzata shi din bai gani ba to kaga misali kai cikin gidan naka kila ba mamaki iyalin naka baka masu adalci kila mata biyu gare ka amma baka adalci tsakanin su ko kuma uku ko kuma ɗayan ka ne abba kama adalcin ba gaba ɗaya kuma kai ne annan kana zagin shugabanni ba su adalci to adalcin da an ka wajabta ma shugabanni su yi kai ma shi an ka wajabta maka yi gidanka kai ma ɗin ko kuma kila ba mamaki mutum ne da shi almajirai ne shi ma haka shi ma dole masu adalci kamar shi ma duk abu duk dai wanda an ka ce gashi wasu ne a kashin ka ne suke ko wani uban gida ne da shi da yara ne to inda an ka ce dai kai shugaban su ne nan wurin to sunan ka kai ma dole ka kai musu wannan adalci din shi yasa yake cewa din watan ayi adu wala yajimannakum shar'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu yace huwa aqrabu littaqwa yace kada don kiyayya da mutum ta sa ku kima shi adalci don kana gaba da shi ba ka so ne ka kima adalci Allah ce aka mai adalci muna shine abin da yake mafi kusa da tsoron Allah kamar adalci ne ya ka dai in za ka yi adalci amma tun da dai an ce ko da makiyinka ne misali to ga ka dauka amma in ka mai ajisin dole sai ya gani sai ya da kame sai ya san kame din a ba shi ya kani ba in dai ka mai din ko ya da kame ya gane kame oho duk dai ba sai ya gane ba dole bane in dai kai ka san kai ajisi tsakaninka da Allah shikenan ta kare to wannan shine da ludin wato yin ajisi to shine aka ce nan ne wato huwa ta'al mizan shine ma'ana Allah ya tabbatar da adalci shi mai adalci ne kuma sannan ya bada umarni dole mutum ya zama mai adalci din sannan ya ce Allah ta daga gari ku ketare iyaka shine yace yayi maku wannan ne tun daga daga sama da yace ya harita muna da kuma ajisin da ya kafa sai yace Allah ta dago saboda don ga koyi girman kai ma'ana koyi zalunci kenan shine aile ajali Allah ta juru don gudun ga koyi zalunci fil mizana a cikin abun awu kuma shine ma yuzanu bihi abun da ake yi awu da shi wato shine kai kuma tunda kaje Allah madaukin sarki ya tabbatar da adalci kuma yace ai adalci to ga ka kuskura kai kuma ka zama mai zalunci kai kuma zaluncin nan ta kowane bangare ta waɗanda abubuwan da muka ambata can baya sannan da kuma ta watan zaluncin ta wajen kamar harka abun awu haka shi da almizan din an ka ce almizan kamar abun da ake awu da da nauyi haka kamar irin wanda ake sa sikeli hakan nan shine shine almizan din zaka ji ana cewa alkailu kai afwan alkailu shine wanda yake na awu na nauyi na na tiya kai shi kuma alwazn din shine awu na auni din shine almizan din shine ma'auni na sikeli wai abin da aka yi da wanda aka yi da tiya da kwano kenan da wanda aka yi da da sikeli dukkan su mutai tabbatar da adalci to ma'ana kaga dukkan su ana nufin misali mutum kada ya zama shi mai tauye ma'auni din kamar yadda wata ayata ta cewa wailun lil mudaffifina sai Allah yake cewa kuma azaba ta tabbata ga masu tauye wannan ma'auni din in an zo wurin saye gare ka zaka auna mutum da karamin abun awu in kuma kai zaka saye kuma sai ka sun ya babban abun awun kuma kai amfani da shi ya to shine aka nufin cewa to kada mutum ya zama mai wannan zalunci din in kuma irin masu awu ne na skeli din shi ma kar mutum ya zo tun da kasan shi ma ana lankwasa skeli din sai ya zama yana rage wa mutum wani skeli wasu kilalla in za a yi wannan awu din to dukkan su dai baki ɗayan su to shine Allah ya ce ya sanya wannan adalcin ne ya sa wannan adalcin ne Allah ta dago don gwab ku yi watan zalunci fil mizani a cikin au shine ma yuzani bihi abinda ake aure shi din sannan sai ya ce bayan wannan kuma waqimul wazna bil qisti waqimul wazna bil qisti wa la tuqsirul mizan والأرض وضعها للنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان
ah ubangiji madaukin sarki yace wa qimul wazna bil qisti ku tsaida watan awu da adalci shi ne bil adal da adalci wala tufsilul mizana gar ku hasarantar da abin awan nan ma'ana ga ku tauye shi shine hasarantarwa din ma'ana shine ai tanqusul mawzuna gar ku tauye shi abin da ake awan nan ma'ana shine kaga nan Allah madauki sarki ya ga mana cewa shi ya tabbatar da yin adalci shi da kai ne adalin ne sannan ya bada umarni kuma dole ai adalci din sai kuma yace kuma wa kimar wazana kuma to ku tsaye da wannan awan din bil da adalci ma'ana kar mutun ya zamo watan yana zalunta al'umma wajen abin da yake yi din na awu din to shine wa kimar wazana din ku tsaye da wannan abin awu din wanda a aka ce kaga shine Allah ta dago Allah wato Allah Allah ta dago fil mizani wato shine ma'anan shi kada a rika watan a karawa misali kaman wurin sai kenan kai ne za ka kware mai sai misali kila ka auna shi da babatiya in zaka in zaka sai gare shi misali sai ka auna kai da babatiya to shine wancan din Allah ta dago fil mizani din wa qimul wazn bil shi kuma nan da aka ce wal tawsil mizani shi kuma ma'ana shine wai kar kuma in zaka sayan mashi shi kuma ka sun ya mai kuma da karamin kuma kamar aure abin da yake karami shi kuma to shine duka kowane bangaren guda biyu sai Allah ya magana akan shi na cewa din abin da ake nufi da shi kenan to shine Allah ta dawo fil mizan wa qimu lazim bil wala tukhsil mizana wal arda sanan sai Allah ce kasa wada'aha ubangiji madaukin sarki ya azata ne shine asbataha ya tabbatar da ita lil anami saboda halitta tare kai kenan shine lil khalqi saboda halitta al insi mutun wal jinni da aljanu wa gairihim da wani su mana dabbobi da sauran halitta baki dai kenan to ubangiji wadake zake yace kuma ita wannan kasa din fiha fakihatun a cikin ta akwai abuwa na kayayyakin marmari wan nakhlu da kuma dabinai al-ma'hud wanda an kasan yin nan sababbi wanda kowa ya san shi din nan zatul akmami wanda yake ma'abuta kwalfa din nan shine awiyatin watan shine ma'abuta wannan kwalfa shine dalaiha wannan hudar tata kasan inda biyu zai aya zai abu mai kamar huri din nan da yake yi to sannan kaga wannan ayan su hito din to shine akmam to shine Allah ya ce to shi ya halarci watan ƙasa sannan kuma ya sanya kayayyakin marmari kuma hadda da bino ma a ciki a anan ubangiji madaukin sarki ce wal arda wadaha lil anami ita ƙasa Allah madaukin sarki ya sanya ta ne saboda halitta baki daya to anan wannan ayat tana daga cikin waɗanda irin masu cewa ai Allah madaukin sarki ya halarci duniya saboda manzo Allah sallama da lahira sai a ce in ji wa ci duniya ba don manzo Allah Allah ya ce ban ji su don shi Allah cewa wal arda wada'aha lil anami wa shi ya hujja ne saboda kawai Allah cewa ai ai ita ga kasa din saboda halitta ne Yesu to an ji saboda halitta Yesu din to shi manzo Allah mina ne shi to ai shi ma don shi kine haka ne tunda in ka ce wa ya ce don halitta to kai kana ne kai ma har da kai saboda kai an kai take nawa to me yasa kai ka zamo kai saboda kai an kai ta amma shi manzo Allah ba don shi an kai ta ba shi kuma in haka ne kaga mutum bai azinci ba kine haka ne ko ka kama irin masu abin gane mutum an kace wannan jika manzala ne sallama sai ka je na cewa kai jiwa ci wa ce maka ana ganin jika manzala shekara nawa yanzu da wuce manzala ce ana ga jika ne kuma kuma ga shi kaga da ka tambaye shi zai ce maka shi dan adamu ne shi kuma ko ba ma jika annabi adamu ba shi dan ne gaba daya huta to ka gani to amma ga manzala da aka shekara 1400 da wani abu da wuce ne amma ya ce bai yadda da akwai jika ne ba amma ga annabi adamu da an kace yanzu shekara ta nawa ma da barin juna bai sani ba misali ko amma kuma sai ce shi dane ne shi gaba daya sunan ma dan adam aka ce muna gaba da shi annabi adam shi ne aka nufi ba ma jikokin ba to saboda haka wato shine wai an ce kasa an yi ta ne don tare kai wai an ce an yi don annabi ka ce a'a ba don shi ba don dai halitta an kai to shi ma ga cikin halitta ga yake kuma kai kana ne kai kana cikin talakan nan cikin halitta na waɗanda an kai saboda kai fa amma kuma ka aibe manzo Allah shi ko ba da shi ba to ya bane yake kuma kaga mutum bai hadisi ba ciki ba to kaga ne to kuma bayan wannan kaga gashi akwai ma hadisin da al-Imam al-Hakim ya roce shi a cikin al-Mustadrak ko nashi al-Sahihaini wanda yake daga sayyidina Umar radiyallahu anhu wanda yake bada labarin cewa lokacin da Allah madaukakin sarki ya halicci annabi Adamu annabi Adamu sai lokacin da aka ce gaishe ita yadin nan kaga ai an fara ko wala taqraba hadhihi shajarata fatakuna min az-zalimina fa azallahum shaytanu anha fa ajau man ma kana fiha rizqa shi misali sai sun kace ne shi dai duwar zai din don su shi din kashi shi dan baki ne ba dan karami ba to shine karshe dai sai annabi Adamu kaga ya roke ubangiji madaukakin sarki na afuwa abin da ya faru din to shine wannan hadisin yake cewa abinda annabi adam ya faɗa shine sai yake cewa Allahumma bi haqqi Muhammadin illa ghafartani ya Allah ina roƙonka saboda alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gafarta mani to har Allah ba da kike yake cewa annabi adam to kai adamu wa kaifa arabta Muhammadan wa lam akhluquhu to ya kai ka sa annabi Muhammad kuma gashi mariga na halice shi ba sai ce eh ayya nabi lamma khalaqatani wa rafa'tu ra'si ra'aitu ala qawamil arshi maktuban la ilaha illa allah muhammadun rasulullah fa alimtu annaka lam tudif ila ismika illa habal khalqi ilayka sai ce ya ubangiji abin da yasa ne ce haka nan saboda lokacin da ka halice ni da na daga kaina sai na gani ga kahuwan al'arshi sai na ga ka rubuta la ilaha illallah kuma sai na ga sa muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to ni ko na abin da yasa na gano ka ga annabi adam saboda fahimta da ganewa sai ce tunda na ga ka rubuta sunan suna ne kusa ga sunan ka na gano yana da girma gare ka shi yasa ne kuma na roƙe ka saboda shi da gafarta ne to wannan shine sai da yake cewa wa ista'ata li bihaqqi faqad gafarta daga tunda haka roƙe saboda shi kenan an gafarta ne shi kenan kurun don haka sai ya ce walaula muhammadun inji Allah barka ya ce ma khalaqatuka kuma shi ma muhammadu ma in ba don shi ba ma kai da ba har shi ka adamu to yanzu mun kaji shi ita kasar ga da Allah ya halice ta don waye zanna ta yi ta don don annabi adamu ya taho da shi ya haida ne nan wurin fa shine kawai dalilin da yasa an kaji kasa din tunda ya faɗa mala'iku cewa zan sa halifa na a bayan kasa har suna ganin cewa a to ai kada a sa mai sabo mai zunubi kuma Allah ya ce na sa wani ba ku sani ba kaga don annabi adamu ya taho ya zanna duniyar an ka halicce ta din to mun ji an ce ro annabi adamu an ka zo an kai to an ce shi annabi adamun wanda an ka halicci duniya don ya to ya zanna inda ba don manzo Allah ba shi da ba halicce shi ba to inda ba halicce din ba ana halitta duniya shi kuma da to zanna din su kuma shi wanda zai zanna duniya fa ne fa sai an ka ce inda ba don manzo Allah ba shi da ba halicce shi ba to kaga ko in ba halicce shi ba ko ba halitta mai inda zai zanna kuma to kaga duk ana nan tayi saboda haka ai don haka kuma misali kuma ko dai irin magana Hausa mun kabi kaga da an ce misali mu bi su haka nan din cewa wal ardu wala ai don mu an kare sai misali don mu duka gaba da gaba da to ai goba shi da yana cewa in ka ji namu sai ta mai shi to ka gani to ka gani ko tunda ko ta mu ce da mu jara mu ne amma dai kai ba ka so ko to mai shi to haka ne don akwai wanda shugaba kuma shi asaidul anami ai gogo tunda wala wala hadil anami to amma shi kuma shi asaidul anami shi kuma shugabanta da kan baki daya to saboda haka dai manzo Allah sallama ne wanda zaka ji suka ce malam gusari yayi sako yayi shi kai ba daidai ba ya ce wa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilman lawhi wal qalami to shine waye daga cikin shirka ta fudin to Allah ya samu gane to shine yace wal ardu wa ahadina an fiha fakihatun wan nakhlu da dabinai zatul akmam ma abuta kona wato shine wanda ma abuta watan wannan abun ne din kwalfa wanda in zai in zai in zai a kenan sannan ce wal habbu sannan haka nan da kwaya kwaya ta abinci mana karshen dati kamar alkama haka wa sha'ir da sha'ir da sauran irin abubuwan nan da suka shafi mana ne su gero su da duk dai misali suna ciki to shine alhabbu to shine yace wal habbu haka nan da waɗannan kwayoyin na abinci duk Allah shi ya mana suwa kwayoyin wanda suke zuwa asfi ma'abuta kona ko kace ma'abuta kaikai ai to abu guda ne ko tunda ko yanzu kaga an kai abun gaskiya kaje an ce kai wannan tsaba ta cika kona da ya ko to ai dai abun guda ne ma'ana kaikai ne suke ciki ne misali to shine wannan al'asf din shine zul asfi mabuciya ko na ko kace mabuta kaikai war raihanu da kuma kayan kamshi ko kace itatuwa ganyayyaki da itatuwa masu kamshi shine alwarqu ganyayyaki awul mashmum ko kuma abubuwan da ake shaka masu kamshi to shine ar-raihan to Allah madauki suke ce duk shine mun wadan gaban baki dayan su to sai Allah ya ce shin fa bi ayi ala'i rabbikuma da wanne ne daga cikin ni'imomin ubangijinku ayyuhal insu wal jinnu ya ku mutane da aljanu to kadzibani kuke karetawa ma'ana wai waɗanga abubuwan da Allah ya zana tun daga watan rana da wata da kuma tsirtsirin nan da ya fada da kuma itatuwan da kuma watan sama da an kace an halitta an daga ta da kuma watan waɗanga ne da Allah ya ce ya dabine din nan da ya ce ya halitta muna da kuma waɗannan ƙwayoyin da kayan kamshi din sai Allah ya ce to wanne ya ƙarya cikin wanda ba gaskiya ba kaga ai kowanne gaskiya ne baki ɗayan shi to shine watan yace zikirat ihda zikirat an ambaci wannan kalma ta fa bi ayi alal bikum tukadzibani ihda wa 30 marratan su 31 a cikin wannan sura wal istifham yace kuma duk tambayar da Allah yake a cikin ta fiha a cikin ta shine duk takari na tabbatarwa ne ai haka nan ne tabbas Allah ya mana wadannan imomi din tambaya ce amma amsa ta shine an yi mana din limaru limaru wal hakimu saboda abinda imamul hakim ya ruwaita an jabir daga sayyidina jabir radiyallahu anhu qala yace qara alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suratul rahman manzo Allah sallama ya karanta mana suratul rahman hatta khatamaha har ya cika ya kai karshen ta gaba dai thumma qala to sannan bayan manzo Allah ya gama karatun ta sai ya ce yake ce masahabbai shin wai ku mali arakum sukutan me yasa ni gashi ina karanta wannan sura amma ina ganin kuna shurudin ku sai ce lal jinnu yace ku sani gaskiya aljanu kanu ahsana minkum raddan sun hi ku bayar da kyakkyawar amsa da taddaci sai ce ma qara'atu alaihim hadhihi alayata ban taba karanta musu ga aya ba fa bai ayi ala da kuma tukar zibani din gaba ban taba karanta ta ba min maratin ko so daya ba ban taba karanta ta ba sai sun ce fa bai ayi in ce fa ayi ala da kuma tukar sai sun ce illa qalu fa sai sun ce wala bi shay'in min min ni'amika rabbana nukazzibu falakal hamdu duk sanda manzo Allah kanta su ce ya ubangiji ai wala bi shay'in babu wani abu min ni'amika daga cikin ni'imominka rabbana ya ubangijin mu nukazzibu wanda muke karetawa falakal hamdu godiya ta tabbata gare ka yace su aljanu duk inda kanta haka suka faɗi kaga shine abin da yake tabbata maka cewa su aljanun nan ne da suwa da muwa mutane duk dole ne mu yi imani da Allah duk wanda bai yi imani da Allah ba cikin mutane ko cikin aljanu to Allah zai babbaka shi da azabar wuta Allah ya kare mu tunda kaga shi nan ne ana manzala yana karantawa da hasuna hudu haka din kuma ai kaga suratul jinni ma akwai ta alqur'ani baki da ko sura aljanu mana akwai aljanu din gasu sai da daga shi aka bada ko qul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min aljinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila rushd fa amanna bihi duk kaga suna bada labarin cewa Allah yana bagaya cewa wato aljanu sun ji din da iz wa isarafna ilayka nafarun min aljinni din shi ma dai duk kaga gashi Allah yana bada labarin nasu din to amma sun faɗa kuma amma wa inna min salihuna wa min duna zalika kunna dara'iqa qidara sun kace to cikin su akwai ƴan banza akwai wani kirki su ma wai wanda kaga ganin mutane na cikin mutane akwai mutanen kirki na kware to su ma cikin su akwai ƴan banza cikin su din saboda kana kirkin bayan Allah ne ba ruwan su da shiga cikin mutane su ba su shiga cikin jama'a balle su rika shiga cikin wasu mata ko cikin wasu mutane suna hawan kan suna cewa kaza kaza sun taimaka musu ne wannan duk ba gaskiya bane ba duk mai wannan ba ba na kirki bane ba na kware din ba ruwan su da wannan din su daban suke su ba su shiga cikin kowa balle su cuta mu ba ba ruwan su da wannan saboda ai duk da su shiga cikin wani sai su cuta da shi ya tun da misali kaddara duk matar da a ce wani ya shiga cikin ta da ya za a yi ai sai ta jiki sadda za ta dawo ga jikinta ka gani lokacin za ta wahala jiki sai ta dan jiye jikinta to ka gani wannan abin cutarwa ce kuma kuma a lahira akwai hisabi tun da in dai ba ya ce ta yi baljanin nan ba to lahira akwai hisabin nan yana nan kuma ko kaga shi Allah ba ya mai haƙƙin wasu rayuwa an ka zo kuma an ka yi yadda wadda san mu ma in mun ka zo lahira za a samu aljanna mai aiki na kware su ma aljanna aljanna za su in sun yi aiki na kware fa yadda mutum shi ma in yayi mugun aiki wuta za a sanya shi su ma haka nan za a babbaka su su ma da azaba din to Allah ya kare mu to shine cewa watan a sai yake faɗa cewa to su aljanna abin da suke faɗa kenan duk lokacin da manzo Allah sai ya kanta musu wannan aya din to sannan sai Allah ya ce khalaqal insana
khalaqal الإنسان من صلصال كالفخير وخلق الجان من مارد من نير فبأي آلاء ربكما تكذبان
a to shine ubangiji madaukin sarki yace khalaqal insana shi Allah madaukin sarki ya halice mutum shine aka ce annabi adamu ya halice shi ne min salsalin daga tabo wanda yake busashi shine dinin ya bisin watan tabo wanda yake an kwaba shi amma ya bushe wanda yusma'u lahu salsalatin ana jin kara a cikin shi in aka kwankwasa shine ai sautun ana jin wani sauti gare shi izano kira idan an ka kwankwasa kamar tukunya misali ko tulu in ka kwankwasa ai kana ji yana wannan ƙara ko wannan ɗan ƙara da yake to shine aka ce haka na aka halitta annabi Adamu din kal fakhari kamar kasko haka wato wai ma'ana kamar da kasan halici tukunya da laka to haka nan shi ba sadda an halitta shi da ya bushe din kamar abu sa mai rayuwa dan ha kwankwasa za a je na wannan ƙara din yana wannan abin ga war kasan tukunya haka shine kal fakhari wato kamar kasko wa huwa ma dubi khamina dini shine abin da an ka dafa na na laka hakan nan ah to shine kal fakhari to anan mun ga ubangiji madaukin sarki ya ce khalaqal ya ce khalaqal insana ko min salsalin kafa ya halice annabi adamu min salsalin daga ainihin wannan salsal din ah shine wannan tabo din nan wanda yake busashi amma to anan ubangiji madaukin sarki dama a cikin sori duk ya riga ya ambaci yanda ya halice shi annabi adamu din sigogin da ya halice shi yanzu gashi nan ne ya ya faɗa mana kusan kamar a ce mataki ne na ƙarshe cikin halitta annabi adamu din tunda ya bayan an halitta shi ne sai da ya bushe ne kamar ya busa mai rayuwa kuma ya tashi to shine kaga nan ne min salsalin karfu khari kenan amma kaga kan wata aya kuma yana faɗa cewa min salsalin yace min hama'in masnun min hama'in masnun daga wata wata ƙasa laka mai mai wari hakan nan a da ita an karice shi to kaga ƙasa kenan ta canza ma'ana tana wari kuma ta dan yi duhu hakan ta yi baki to shine wannan min salsalin min hama'in masnun kuma wata aya ce min dinin lazibin ko daga tabo wanda yake mai liƙe hannu hakan gama an ka taba shi duk kaga zo da wannan din sannan da irin kaga irin kamar sal adam khalaqahu min turabin ya halice shi ko min turabin daga kasa to ka san waɗanda ba musulmi ba da irin waɗanda ayoyin da suka gane wai za su kula qur'ani wai wai qur'ani ya za a yi ya ce min sasalin kalfa khali kuma ya ce min dinin lazimin kuma ya ce min hama'in masununin kuma ya ce kuma min turabin kuma wani a gaskiya to shi wani za a riƙewa sai da layi ta ma yanzu misali cewa ka masal adam khalaqahu min turabin din shin sanda za a halitta annabi adam me an ka faɗa ai ƙasa an ka ce an ka yabo ko to menene an ka yabo kenan sunanta ƙasa to da an ka ce min turabin din kaga turabin din kenan to sannan da yace kuma ya halice ko min dinil lazibin da an ka ebo ita wannan kasar me an ka yi da bayan ebo ta ruwa an ka ebo an ka kwaba ta an ka kwaba kasa ba ta rike hannu tana rike to min dinil lazibin kenan ka gani shi kuma ya koma ta wannan min dinil lazibin kenan daga watan kasa mai rike hannu bayan an kwaba kasar kuma ba lokacin da an ka kwaba kasar an ka halitta shi din ba barin ta an ka yi ta kasar kuma sai da ta jima ta fara wari ta ka san kasar ta jima za ta yi labki kuma ta kala wa za za ta yi baki ko kuma sannan tana wari wari to shine shi kuma min hamayin masunin din shi kuma din daga ƙasa baki mai wari din shi kuma to kaga ni shi kuma to da an kace to min san min san san kafa halitta kuma to bayan an halitta shi din bayan an ta riga ta tsima din an halitta shi kuma sai an ka bashi ya bushe kame abu sa mai rayuwa sai ya zama min min san san kafa halitta kaga duk mataki mataki ne Allah yake faɗi ne misalin halitta da an kai din saboda ka ba magana wani tuka da warwara misali balle a ce an kula alqur'ani ko na mai haka to shine watan a ubangiji madaukakin sarki ya halice shi annabi adam din bisa ga wannan din to shine khalaqal insana min salsalin kal fakhar kenan a sannan yace wa khalaqal janna ya halice aljani abal jinn kenan shine aka ce shine uba aljanu wa huwa iblis shine shi dan din da kai ne shi iblis shi ake nufi da aka ce shine an ka halice da shine wa khalaqal janna saboda an ce shi ya uban shi shi yasa kaga dan Allah yanzu karatun da muka yi ma karatun wannan karatun hito wannan shi yanzu cewa misali waɗanda suke irin shedanu a januwa su shiga cikin wasu mutane haka su ce wasu musulmi ne su na kirki ne taimaka mata sun ka toyi ko taimaka mata sun ka zoyi inda za ka gano ƙarya ce yanzu don Allah zuri a shedan shi zai taho a ce zai taimake ka dan dan shedan ne wasu kutum gurgu ka gani kuma kai musulmi kuma zai taho ya taimaka shedan din nan da alƙawari ya dauko shi abin da ya kaso duk duniya ya kaso gaba ɗaya sai ya kaso wuta gaba ɗaya abin da ya kaso kenan shi abin da zai kenan wai shi yasa ake bada hikaya wata rana wanda tiri ya taho yana tafiya zai masallaci an yi ruwa kuma akwai laka ga duhu kuma sai da tiri ya zo yana tafiya sai ta lalabe sai ya hwadi yana hwadawa sai wani mutum saurayi matashi sai ya zo ya rika shi ta da shi ya ya mai jin kai misali matsayin kaga yana da tiri hakan gaga ya hwadi hakan nan masallaci zama zai fiya sai ma malmaki ya kyale shi kuma hakan nan sai ya rika hannu na gaba na gunu ga ya kara hwadawa sai ya kai shi masallacin gaba ɗaya kaga shi gode sai ai zai ji dadi sai ji dadi yana ta godiya kai aiko da ci aiko na gode na gode yaro kaza sai ce a'a ba sai ya gode ba sai ce ai shi shine shi dan yace at yace shi dan kuma da aikin Allah kuma ya kai ni masallaci kaga yace eh kware da gaske yace ai abin da yasa kaga na rika ka shi ba aikin Allah ne ba yace lokacin da kai wannan haduwar Allah madauki sarki ya kalli karfin imaninka da zaman ka da ciwo shekarunka da komai gashi zaka ce masallaci cikin gonga duhu jama'ar zamanin na naka al'ummar zamanin ka sai Allah ya ya gafarta ma rabin su gaba ɗaya to gudun ne ka sai ka ƙara faɗo can bisa a gafarta ma sauran rabin to kaga tun da kaga ga an gafarta ma sauran rabin to yana ganin yanzu kuma in aka ƙara faɗo kaga sauran rabin yi da gafarta ma sauran to kaga yanzu kenan duk bannan da yasa an ka sai na saba Allah kaga duk an roshi mai yake gaba da shi nan ko to dan Allah yanzu wannan nan zuriya ta za ta taimaki musulmi kuma kaga yana da wahala to saboda haka wanda an da kikin gaskiya babu ruwan su na kware da su akwai su gaskiya na Allah kware kuma cikin su din wanda babu ruwan su da waɗannan abubuwa su wanda kuma ganin muna karatu na misali lahi alo alqur'ani karatu alqur'ani karatu na ilmi na duk haka su kai su ma da ibada su sallah da azumi da komai da suna yi wanda muka yi lahi alo duk abin da muke yi amma gaskiya su ba su cikin jama'a da haka nan din can suka warewa can wani wuri su daban ma ko daji su tsaya ma ba su matsa inda gonarka take balle ko ba su cutar da kaya can wani wuri da babu kowa can suke tsaje wasu ma can harame maka nan suke tsaje su ta ibada su duk haka na abin yake mm to saboda haka a to shine aka ce shine abul jinna din shi uban aljanun kenan da kai ne shine shine mai gidan nasu kenan to Allah ya kare mu daga sharrin shi to shine wa khalqal janna ya hada shi ta aljani abul jinna aka ce shine uban aljanun baki daya ho iblis shine shi dan kenan an halice shi ne min marijin min nari daga watan garwaye wuta aka ce huwa lahabu hal khalis shine bulan wuta din nan wanda take tatacciya din nan min zuwa wadda ba hayaki cikin ta wasu kuma sun ga ce a ita wutar dai sun da za ka ga wani lokaci in ta kai wuta da kyau da kyau za ka ga akwai ja ciki wani lokaci har da wata bula bula za ka gani cikin ta da dan wani fatsi fatsi kamar jikin kasa kasa kan nan ne to shine an ka ce wannan garwayan duk gaba dai haka ne an ka hada gaba dai an ka da shi shi din cikin ta din ne ma rijimin nan to ai shine kaje yana cewa da ai ya za a yi wa annabi Adamu sujada ko ai an khairun minhu khalaqatani min narin yace wa khalaqatuhu min tinin shi ni da wuta kai ne wa ni abba shi kuma ka halice shi ne da kasa saboda haka yana nufin wuta ta kai kasa ai kuma gashi ya ga ya tsohe mai gidi shekaru da tunda shekaru aru aru suna ibadar ga yau lokaci guda an kace a yanzu kam to ga babban ne to ka gani to shine wannan abu ya ibe sai ce ai yahi to shine ka gani yana alaki shaɗin ya ci ne daga wuta shine khalaqatahu yake shaɗin wato shi min marjin minarin kenan shi yasa aka ce za ka ga su aljanu din ba su da natsuwa irin natsuwa hakan ga su dadan ba aljani bai da irin wannan natsuwa su haka suke fafafa fafanya babu natsuwa su shi yasa kaga lokacin annabi Sulaimanu ka san karkashi ne suke gaba ɗaya ko da mutane da aljanu gaba ɗaya shi yake mulki umarni yake ba su kuma dobo wanda bai ba a zauce da shi zai zai mai hukunci to a saboda sanin aikin nasu din ba su da natsuwa su in an gasa su aiki da sun gama wani wani za a sanya su saboda su ba su da natsuwa in ba sa su wani ba wanda sun kai za su bata kuma to shi ne na ka wanda sun kai bata shi za su in ba kara masu wani an ka shiga wani ba to saboda haka to shi ne watan a saboda da wuta an karfi uban nasu da asulun nasu din da wuta an kai su din to shi yasa suke ba da basu da wannan sai zo sanar da wanda kasan wuta ayan ka kunna wuta tana da tsuwa balle ai ba tana da tsuwa ka kunna balbal balbal haka zaka sai tana to aka su ma haka nan suke din saboda wuta an karfi ja uban su haka nan an kai su din da shi ha subhanallahi Allah ya kare mu to shine a min marijin min narin kenan sannan sai Allah mazgin shi fa bi ayi ala rabbikuma tukaziban shin waye da wace ni'ima shine fa bi ayi ala rabbikuma da wace ni'imar ubangijin ku ce tukazzibani kuke karetawa da kuma ganin ba gaskiya bane ba ai ma'ana duk ni'imomin da Allah madaukakin ya riga ya faɗa din nan haka din ne shi ne wanda yake musu ya muku su din mm to sannan sai ce
rabbul mashriqayn wa rabbul maghribayn فبأي آلاء ربكما تكذبان
آه وبنجي مدوكين سركي يشي آه rabbul mashriq rabbul mashriq rabbul mashriqaini ubangiji shine wanda yake ubangijin mahudayen rana guda biyu shine mashriqus shita'i mahudaye na wato lokacin sanyi kuma mashriqus sayfi da kuma mahudaye waɗanda suke na lokacin zahin bazara Allah shi shine Yesu wa rabbul maghribaini kuma shine ubangijin mafadayen rana kazalika shi ma haka ne ma'ana lokacin zafi da lokacin sanyi din abinda yasa aka ce rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini a tare da san wata ayat zaka ji na cewa fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi nan an ce mashriqaini guda biyu magharibi ne shi ma guda biyu can kuma an ce mashariq da kuma al magharib an kawo shi kuma da jami'i san da yawa to kuma ya abin yake shi ku abin da sana aka ce can da aka yi magana din fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi abin da aka nufi duk mafaɗayan rana gaba ɗaya ai mun faɗi da su tana da hanyoyi guda 360 to wadda na hanyoyin aka nufi mahudai rana nasa na hanyoyin gaba ɗaya duk 300 da wani abun da mahudai nasa 300 gaba ɗaya zuwa su ne aka nufi sannan shi sa aka kawo su jami'i da yawa nan kuma an kashe mashirƙa ne shi kuma yaya abin yake shi kuma saboda ai a lokacin lokacin sanyi a wanda lokacin zaka ga rana tana wajen bangaren kudu ne lokacin sanyi lokacin zafi kuma lokacin ta dawo bangaren arewa ne to yanzu kaga kenan ai ya zama bangare guda biyu kenan ko kaga kenan sai tana bangaren kudu din so rabbul mashriqai ne kenan kaga na bangaren kudu kenan in ta dawo na bangaren arewa shi kuma kaga zama guda biyu kenan ko to mashriqai ne kenan da kuma magharibi ne guda biyu kenan to shine ma'ana din wannan in ta dawo bangaren dama da in ta dawo bangaren hagun to waɗannan guda biyu da suka ne in ka ji an shawo can kuma da jami'i kuma da yawa shi kuma ana magana ne akan waɗannan hanyoyin da san gaba ɗayan da take da su din baki daya to shine rabbul mashriqaini wa rabbul magharibaini fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazzibu bi ayyi ala'i rabbikuma da waɗanne ni'imomi ne na ubangijin ku to kazziba ne kuke ƙaryatawa sai Allah ya ce kuma daga cikin duk ayoyin shi gashi nan marajal bahraini marajal bahraini yaltaqiyan بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان
a ubangiji madaukin sarki ya ce sannan bayan wannan gashi nan marajal bahraini shine wanda yake ya cuɗanya koguna guda biyu shine asalar bahraini ya watan saki koguna guda biyu al'azba wal milha kogi wanda zaka samu mai ruwa masu daɗi ma'ana wanda da ake iya sha kenan wal milha da kuma mai gishiri za a samu akwai ruwan da sai kuna da akwai wanda adda gishiri zirki ga su kamar gishiri ba shawwa wanda adda ruwan sun san da haka nan din akwai kuma wanda kuma ruwa ne lahi wanda aka yi ba na sha to shine Allah ya ce shine yake hada su hagan su ga suri guda ga su yalta kiyani suna haduwa da junan su fi ra'ayi aini a cikin gani na idanuwa ga su kuna makautaka da juna amma sai dai kuma bainahu ma barzakhun tsakanin su kuma akwai tsari shine hajizun wani mai tsarewa min qudratihi ta'ala na ikon Allah madaukakin sarki sai sun ka zamo la yabgiya ni ba su shishigi ga junan su ma'ana ba kajin wani ya shiga cikin wani shine la yabgi wahidun minhuma ɗaya daga cikin su bayan shishigi da kesa da iyaka alal akhir bisa ga wani fa yahtalidu bihi balle ko ya shudanya da shiya wai ma'ana shine ga su koguna ne guda biyu wannan na ruwan gishiri ne wannan kuma na ruwa ne masu kyau masu daɗi kuma ga su kusa da kusa amma kuma in ka ɗebo ba ka jin waɗancan sun shiga cikin wancan ne ba ka jin waɗancan kuma sun shiga cikin wancan ne su ma sai zama ga su a duk wuri guda amma kuma Allah ya riga ya haka nan zai gwada cikakken aya sai din to shine yace to Allah madaukin sarki shine wanda yake yayi haka nan din ga su din amma ya tsare tsakanin su din ba su watan shiga cikin juna dan haka yace fa ayi ayala rabbikuma da waɗannan ayoyi ne na ubangijinku to kazzabani kuke karyatawa to shi yasa yace kuma su waɗannan din watan waɗanga jiragen waɗannan ne watan kogunan da haɗa guda biyu daga cikin su gashi nan kuma yukhrij minhum al-lu'lu'u ana fitar da lu'lu'u يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ah وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام kala alam فبأي آلاء ربكما تكذبان ah yace don haka cikin su din yukhrij minhum al-lu'lu ana fitar da gwalagware daga cikin su waɗannan kogunan guda biyu da na gishirin da na zaɗin baki ɗayan su yukhrij yace bil bina'i lil maf'uli ana yakanta shi da bina'i da maf'uli wato sai a ce ya kharuju wal fa'il kuma ana gina shi akan ma- fa'ili sai a ce yukhrij din in ka ce yukhrij ana fitarwa in ka ce ya kharuju yana fitowa shi gwalagwaren da kanshi minhuma daga gare su din su waɗannan kogunan guda biyu din shine min majmu'ihima daga gaba ɗayan din su as-sadiqi bi bi ahadihima amma aka ce kuma sai dai wai kamar dai ana fitarwa ne daga ɗaya daga cikin su wa huwal milhu shine wannan mai gishiri da an ga ce daga gare shi ake hitar da lu'lu'u din wasu kuma sun ce a duk ko ina da yana fitowa din wallahu a'lam shine ya khuruj minhum lu'lu'u ana fitar da lu'lu'u gwalagwale daga cikin shi wal marjan da kuma marjani shine harazun waɗansu kamar wata tsakiya ce haka ahmar mai mai ja hakan nan aw sigarul lu'lu ko kuma kananan lu'lu'un su ake nufi da wannan ne almarjan din fa bi ayi ala da bikuma tukadzibani da wace ni'ima daga cikin ni'imomin ubangiji ku tuku- kuke karyatawa to da yake lokaci ya zama tsanan sai mun dawo insha Allah gobe muna fatan da Allah ya kai mu wanda insha Allah gobe ne zamu yi karatu na karshe na wannan shekara to muna fatan Allah ya kai mu Allah kuma ya karba mu duka abin da muka karanta kurakuran mu Allah ya yafe mana ya fahimtar da dai bai bukun gyarawa muna roƙo Allah dukkanin masu neman addu'a kan bukatu daban-daban Allah ya san bukatun su baki da Allah ya biya musu albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali da arziki madawami bi jahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama da fatan Allah ya bamu zaman lafiya cikin wannan jiha ta mu ta Zamfara da kuma sauran jihohin makwata baki daya da kasar mu Najeriya baki daya da sauran dukkanin musulmi baki daya muna fatan Allah ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali alfaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima aghliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين